أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أئمة الشيخ يدري لنا بهذا المعذر والتاتي بنظرة تأتي لنا بالزفر باب ما جاء wannan babi ne cikin abin da ya zo fi karahiyatu sauli cikin an ki a yi azumi yawmar fidiri ranar shan ruwa ranar buɗe baki ma'ana ranar karamar sallah azumi ranar sallah haramun ne ranar karamar sallah haramun ne ko da mutum yana ganin akwai wani dugu-dugu ko firgensa kaza dai ko waye to kadda ya azumi ran sallah in ma ya matsanta bai ki bin karatu ba ya hau jahilcinsa to ya bari bayan sallah ya rama abin da yake so amma dai kai ya taɓa ran sallah ran sallah ran da duk gari suke sallah sarki yake sallah nan to kan mutum ya taɓa wannan rana ya azumi a ciki haramun ne wannan hari da ranar suka ranar sallah babba kenan حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب يزن تدمو حدثنا يزيد بن زريب يزيد بن زريب يزن تدمو حدثنا معمر معمر يزن تدمو عن الزهري دقى الزهري عن أبي أبيد شيكما زهري فرألك أبي أبيد مولى عبد الرحمن بن عوف مولى باوان عبد الرحمن بن عوف وقوى wani jinsi ne wanda ya musulunta a hannun abdurrahman dan autudin ƙala shi maula abdurrahman bin auf ya ce shahidtu umar bin al-khattabi na halarci sai na umar fi yaumin nahari a ranar sallah babba bada abi salati zamanin kalifancinsa ranar sallah babba da ya fito abin da ya fara sallah wanda haka dama annabi yake yi kablar hudubata kafin huduba to bayan an gama sallah din kuma to sannan sai a yi huduba sabanin juma'a ita juma'a sai an fara huduba sannan a yi sallah amma ita kuma idi sai an fara yin sallah din sannan kuma a yi huduba sun maƙala sannan sai na umar ya ce samitu rasulallah sallallahu alaihi wasallama na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yanha an saumi hazainil yaumaini yana hana azumin wa'annan ranaku guda biyu amma yau milfiɗiri ta fiɗirukun amma ranar sallah ƙarama ranar shan ruwanku ne da cin abincinku min saumikun saboda azuminku da kuka kwana talatin ko kwana ishirin da tara an yi ba cin abinci to ranar sallah ƙarama alhamdulillah ranar cin abinci ne don haka aka so idan dai an gama abinci kan mutum ya fita ma sallar idi sai ya ci wani abu ma ya san maran nan ba azumi yake yi ba ko da dabino ne ya ɗanci in gari ya waye kafin ya fita sallar idi haka ya zo in aka zo babin ta za ka ga annabi baya fita sallar idi ta ƙaramar sallah sai ya ɗanci wani abu ko da dabino ne sallah babba ce an fi so sai mutum ya dawo idan Allah ya hore ma zai yi layya in zai iya haƙuri ma ya bari har sai an yanka ragon layyan an feɗe shi akwai ya autan hanta din nan a yanka masa a gasa masa ko a soya ko dai a yi masa abin da zai da ita ya buɗe baki da wannan in yana da hali to amma ranar sallah karama ranar buɗe bakin ku ne na azumin ku wa idul lil muslimina ranar bikin musulmi ce ranar da musulmi za su yi ado su yi shagulgula a sewa yara alewoyi a yi komai a yi kaɗa-kaɗa a yi bushe-bushe a yi bushasha rannan a san musulmi su ma suna farin ciki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ranar mu ma ranar wasannin mu ce don haka aka sa mata idi malamai suna da wani abin dariya na hikima suna ta bincike wai me yasa aka ce da sallah karama da sallah babba idi sai wani malami ya ce sabida daddawo wata bi shekara sai suka ce da dan dawa wata duk shekara ne da juma'a ma ta dace a sa mata idi ke ta tafi dacewa ma saboda tana dawowa duk sati duk sati duk waye haka malamin suke ta kaiwa da komowa sai muhyiddin ibn al-arabi hatimi radiyallahu anhu sai ce shi ya Allah ya sanar da shi me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan rana idi ma'ana idi dawowa amma kuma da wai dan dawowa eh, duk shekara ta dinga dawowa ne da juma'a ma za a sa mata idi ko kuwa duk sallolin mu ma saboda dawowar su ba muhibbin ibn al-arab yace shi Allah ya fahimtar da shi ne yasa aka sa mata idi malamai suka ce to me ma'ana haka yace ma'ana duk wasan da aka yi rannan Allah zai adahu ila ibadata Allah zai mai da shi ibada saboda ranar wasanni ce ranar ranar jin daɗi ce ba wai haram ba dama wannan ba a maganarsa amma dai musulmi su yi nishaɗi su ma eh, har eh, a san dai suna cikin farin ciki don haka ma ake yin sadaka fita kai don ko almajirai nan kar su fita su yi haƙuri su yi ado su yi komai arzikin musulmi ya bayyana da komai to wannan ranar wa'idul lil muslimina ranar shagulgulan musulmai ce kaɗe kaɗansu da bushe-bushensu da waye dole kar a dinga barin idi sakaka haka ba daɗi kaman ba a yi idi ba dole sarki ya shiga ya komai a yi kaɗe-kaɗe a yi abubuwa dai a yi gaishe-gaishe a yi ciye-ciye a yi duk abin da Allah ya hore za a yi yara su ji daɗi su komai wa amma yawmul abha amma ranar layya fa kulu min luhumin sukukum rannan ku ci naman yankanku rannan wanda duk Allah ya horewa zai yi layya to me ya kai shi azumi sannan ya ci naman layyansa har za mu zo hadisin kuma har kwana uku ma bayan layyan nan ba a yadda ta azumi ba saboda ranar gaishe gaishe ce shi ma ranar buɗe abu ce akwai hadisi sai na akwai hadisi manzalla sallallahu alaihi wasallama a mina ranar sallah babba yana cikin ɗakin sa haima irin wannan tamfol da ake yi yana kwance sai da aisha tana ciki da bayi mata guda biyu suna buga zindifa ganga ce irin tasu ganga kamar kwarya din da mace ake ajiyewa da ake ce mata zindifa suna bugawa suna waken ranar bu'asu ranar sallah ce annabi yana kwance sallallahu alaihi wasallama ya lulluba sai da aisha ita kuma tana tare da wayannan sai sai na abubakar ya sallama annabi ya ce a ce ya shigo ya shigo ya gani ce su tsoron allah yanzu ga annabi yana zaune yana kwance a cikin ɗaki amma kuna kaɗe-kaɗe a kansa sai annabi ya buɗe fuskansa ya ce da'ahu ma fa innahu yawmu idin kale su yau ranar idi ce sallallahu alaihi wannan hadisi ne ingantacce sahihi ba kura a kansa ba wanda yace ya taba shi annabi yake a kyale su domin ranar idi ce sallallahu alaihi wasallam ana ranar idi musulmi sa yi farin ciki su gaishe gaishe to nan kuma ranar cin layyanku ne fi buhumin sukiku ƙala turmuzi ya ce haza hadisun hasanun sahihu wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa abu ubaidu abu ubaidu din nan maula abdurrahman ibn auf ismuhu sa'ad sunansa sa'ad wa yuqalu lahu ana ce da shi maula abdurrahman ibn azhara maula abdurrahman abdurrahman dan azhara aidan wa abdurrahman ibn azhara wannan abdurrahman dan azhara din huwa ibn ammi abdurrahman ibn auf shi dan ammin abdurrahman dan auf ne dan babban sani حدثنا قتيبة قتيبة يزن تدمو حدثنا عبد العزيز بن محمد عبد العزيز يزن تدمو أن عمرو بن يحيى شيكما كبا دقا عمرو بن يحيى أن أبيه شيكما عمرو بن يحيى دقا بابنسا يحيى an abi sa'id al-khudri shi kuma ya haya karba daga abi sa'id al-khudri sahabin annabi ne babba kala abi sa'id al-khudri yace naha rasulullah sallallahu alaihi wasallama an siyamaini annabi ya sallallahu alaihi wasallama ya hana azumai guda biyu yawmul adha ranar babbar sallah wa yawmul fitr da ranar karamar sallah komai rashin yadda ka komai rikicin ka bari dai bayan sallah ka rama amma dai ranar ba a taɓa wannan rana ƙala turmuzi ya ce wa filbabi a wannan babi an umara an karɓo irin wannan daga sayan na umar wa aliyu da sayan na ali wa aisha da aisha wa abi hurairata da abi hurairata wa uqubata bin amiri da uqubata dan amir wa anas ƙala abu isa turmuzi ya ce hadisu abi sa'idin wannan hadisi na abi sa'idin hadisun hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa ingantacce wal amalu alaihi inda ahalin ilmi duk malamai suna kan wannan ba malaman da suka yi sabani cewa ran sallah karama ran sallah babba ba azumi a wannan rana qala abu isa tirmidhi yace wa amru bin yahya amru dan yahya huwa ibn umarata shine dan umarata ibn abul hasan al-mazini dan abul hasan al-mazini al-madani mutumin madina ne wa huwa thiqatun amintacce ne malaman hadisi sun yarda da maganarsa rawa lahu sufyan as-sauri sufyan as-sauri ya karba hadisi a wajensa wa shu'batu shu'batu ma ya karba hadisi a wajensa wa maliku bin anas imam maliku ma ya karbi hadisi a wajensa dukkan malaman hadisi sun haɗu in imamu mali ya karbi hadisi wajen mutum to wannan mutum a yi barka saboda tsantsenin imam mali babu ma ja wannan babi ne cikin abin da ya zo fi karahiyati sauri cikin anki ba a so a yi azumi fi ayyamin tashriki kwanakin yanyana nama idan an yi layya galibi za a ga ko 'yan kayan cikin su za a soya da da raguna suke da yawa da arha da komai sai ga yinin guda aikin kayan ciki za a yi kawai nama kan ba za a taba shi wannan ba sai gobe a faffasa wani zubin hajji ma har wa'annan kwana uku na bayan sallah kashegarin sallah wani kashegarin sallah wani kashegarin sallah to wa'annan kwanaki uku na sallah ma ba a azumi a cikinsu saboda kila wani ya zo gaishe ka ko kuma kai ka je gidan yan uwanka gaishe ka a miƙo ma nama ko a ka ce kana azumi wannan shari'a ba ta da wannan ba kuma dai haka shari'a ta ga dama ko ba za ka je ko ina ba ko a cikin ɗaki kake haddasana hannadu hannadu ya rantar da mu haddasana waki'u waki'u ya rantar da mu an musa bin aliyu an karɓa daga musa ɗan aliyu an abihi daga abansa aliyu an ukubata bin amir shi kuma ya kawo daga ukubatu dan amirin kala ukubatu ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annan ya tsira da aminci allah sabata a gare shi ya ce yawmu arafata ranar arfa wa yawmun nahari da ranar suka ma'ana ranar sallah wa ayyamu tashriki da kwanakin yanyana nama kwana uku din nan kaga an kada kwana biyar a jere kenan ana yin arfa ranar tara ana yin sallah babbar rana goma ga kwana uku bayan su kwana biyar kenan wa'annan kwanaki iduna idin mu ce in ji annabi ahalal islam mu yan musulunci wannan kwanaki kwanakin munnan mu ne kwanakin munnan mu ne wahiya ayyamu akali kwanakin ciye ciye ce wannan wa shurbin kwanakin shaye shaye ne kawai ne ya rufe bakinsa da ce wani yana ibada shi dan azumi kaza kaza a'a wannan idi mu ce inji annabi sallallahu alaihi wasallam in kiristoci suna da ranar kirsimeti za su yi abubuwan su kowanne jama'a suna da ranar su annabi ya ce mu ma ga tamu wanda za mu ta ciye ciye da shaye shaye a ciki qala turmudi ya ce wa fil babi an aliyin an karbi ruwan daga sayyidina ali wa sa'adin da sa'adu wa abi hurairah da abi hurairah wa jabir da jabir dan abdullah wa nubaishata da nubaishata ita ma an karba a wajenta wa bishir bin suhaimin da bishir dan suhaimin wa abdullahi bin huzafata da abdullahi dan huzafata wa anas da anas wa hamza ta bin amr al-aslami da hamza dan amru al-aslami wa ka'ab bin malik wa aishata sai da aisha bayan ka'ab wa amr bin al-asi da amr dan asi wa abdullahi bin amr da ɗansa abdullahi dan amr duk wa'annan sahabbai an karbi wannan magana a wajensu قال أبو إسحاق الترمذي وحديث عقبة وأن حديثنا عقبة من آمر حديث حسن صحيح كيكاوا ne ingantacce ne alhamdulillah wayan hadisi duk da muka kawo dukkan su kyawawa ne ingantacce wal amalu ala hadha inda ahlul ilmi duk malamai akan wannan suke yakrahuna siyama sun ji azumi ayyama tashriki kwanakin yanyana nama dama kwan sallah karama sallah babba wannan ba magana to har waɗannan kwana uku da suka biyo sallah babba malamai sun kyaye azumi a ciki illa anna qauma sai dai waɗansu jama'a min ashabin nabi daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim da waɗansu su rakkasu sun yi dan sauki lil mutamati ga alhajin da ya tamattu'i ya hada umra da haji ya hada umra da haji ya tamattu'i kaga akwai hadaya a kansa to kuma ba shi da kuɗin yin hadaya to tun da ba shi da kuɗin hadaya shari'a ta ce zai yi azumi uku a makka in ya dawo gida ya azumi bakwai salasatu hajji wa saba'atu nizara ja'atun tilka asharatun kamila zai yi azumi uku a hajji to in ya dawo gida ya yi to wa'ansu malaman suka sauƙaƙa masa shi wannan ya iya yin azumin na kashe garin sallah da wani kashe garin da wani kashe garin wannan malamai suka sauƙaƙa masa cewa wal amal ala illa anna qauman yau bil mutamati idza lam yajid hadayan in bai samu hadaya ba wa lam yasum fil ashr kuma bai yi azumi ba a kafin a yi sallah kafin a yi arfa in bai yi ba to bayan arfa ya iya yi an ya suma ayyamar tashriki ya yi azumi wa'annan kwanaki wa bihi yaqulu maliku bin anas imam malik yana kan wannan wa shafi'i da shafi'i wa ahmadu da ahmadu wa ishaq ibn rahawayh da ishaq dan rahawayh qala abu isa turmuzi yace wa ahlul iraqi mutanen iraq yaquluna suna cewa da wanda ya rawaito wannan hadisi musa bin ali bin rabah haka mutan iraqi suka san shi wa ahlul misra mutanen misra kuma yanda suka san wannan malami yaquluna suna ce masa musa bin ulayyin musa dan ulayyin tafjiri ne na aliyu a ce ulayyu wa qala turmuzi ya ce samitu kutaiba da naji kutaiba ya kula yana cewa samitu laisa naji malam laisu bin sa'ad yana cewa qala musa bin ali musa dan ali din nan ya ce la aja la aj'alu ahadan fil hill ban yafi mutum ɗaya ba sagara ismu abi da zai karkanta sunan babana ya ce ulayyu bayan sunan babana aliyu ya ce masa ulayyu ban yafe wa wannan ba babu karahiyatul hijanati lisa'ili babun anki mai azumi ya yi ƙaho saboda kila ƙahon zai iya raunana shi har ya jawo masa karya azumi ko kuwa dai haka shari'a ta ga dama duk da kuma akwai wani hadisi duk da bai kai darajar wannan ba an ɗan sauƙaƙa shi ƙaho magani ne kwarai da gaske likitoci sun ce magani yana cikin abu hudu in ji likitoci malami magani yana cikin abu hudu magani yana cikin gudawa idan mutum cikinsa ya kume abinci ya lalace a cikinsa har ya zamanto ya lalata mar hanyoyin jini ya lalata to wannan dole sai an ba shi maganin da zai gudawa biya zubar da wannan kazanta din da haka ba a cika so da gudawa ta kama mutum ya sayar da ita ba a'a ya bari daudar ta zube sai dai kuma in an ga za ta jiga tashi sannan a sayar da ita magani yana cikin gudawa sannan kuma magani yana cikin amai akwai waɗansu daudodi a cikin hantoci da cikin kayan ciki ba sa fita ta gudawa wannan kuma sai an yi amai sannan za a yi za a fita da shi don haka likitoci suka so ko da sau ɗaya ne a wata mutum ya yi amai wannan kuma likitanci ne ya yi amai saboda duk wannan daudodi zai fitar da su ai kaga wajen shawara ma akan jika kwanariya kafin mutum ya ci komai idan da shawara ta damu a jika kwanariya a dan faffasa kwanariya ice ne kwanariya to a jika shi kafin mutum ya ci komai da safe ya sha wannan ruwan ya cika cikinsa to za ga ya amma yadda wannan yellow fever din kamar ruwan kwai kamar jan kwai din haka za ga ya amma yadda ita kuma idan mutum ya rashin lafiya ya ta amai din nan za ka kuma in ya warke ya samu wani karfi na daban saboda ya fitar da wani cuta cikin gudawa cikin amai sai lafiya cikin yin ƙaho zubar fitar da jini mataccen jini duk gabar da aka yi tana ciwo ko naman wajen yana ciwo to a yi wa wajen ƙaho ko ko aka buge wajen ya kume ko ko mutum ya ji waje ya nema kamar tafiyar tsutsa kamar tafiyar tsutsa to ya wajen ƙaho da rashin lafiyoyi dai ga sunan kala kala kaho yana da mahimmanci kwarai da ko mutum ya ji gaba ta yi man nauyi ko kafa ta yi man nauyi yana janta da kyar to a yi mata kaho maza in ba haka ba sai hawan jini ya bige shi shi ake cewa rashin kaho ne Allah ya kiyaye galibi yake kawo irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ban shige wani mala'ika a sama ba sai ya ce Muhammadu ka hori mutanenka da yin kaho to turawa sun lalata abubuwa duka ba wani abu da suka bambana na daga magunguna Allah ya kawo zamani kuma ya kawo cutar aids da ake cewa duk sun hana askar wanzamai to amma kuma akwai askar da ake sa mata reza to ita ma a iya yin kaho da ita lalle dai mutum da ya ji wani waje ya gabasa ko wani abu ya nema ba makawa ya yi saboda jinin in ya taru shi ma sai ya zama wani cuta to kaho kenan sai kuma fitar da mali wannan kuma yana fita cikin wajen aure mutum ya yi aure don haka masu malaman hankali suka ce mai aure ya fi mara aure saboda shi yana samun yana fitar da magani wayannan abu hudu dole sai an fitar da su sannan jikin ɗan adam zai zauna lafiya gudawa amai ƙaho jini mani wannan duk sai sun fita ƙaho sunna ne sosai annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kwarai da gaske laraba wannan shine maganin da kwarai da gaske yanzu ne aka bashi kuma kaga barinsa da aka yi ga abin da ya biyo bayanan ba wuya a ce jini ya hau kaza kaza yanzu akwai allah ya ji kamar da unguwanmu da muka baro can unguwar unguwar su musu din nan yana rashin lafiya daga bakin titi kafin ya zo gidansu sai ya huta ikon allah sai katangarsa ta kwaɗi ta ruguzo ma a ka har jini ya zuba da yawa shi da kansa yace kuma da jinin nasa ya zuba da yawa kuma sai ya ji ya samu wata lafiya ta daban shi dama rashin fitar jinin ne ya samar wannan abu to kaga kawo yana da alheri to saboda yawan yin kahon laraba wa'yansu har cikin azumi ma rashin lafiya ta same su za su iya zafi to an hana kaho in mutum yana azumi don kai ya rauni ya bari da daddare yayi حدثنا محمد بن حياء ومحمد بن راشد النيسابوري ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى متون كدين duk sun zantar da mu qalu mutum hudun nan suka ce haddathana abdurrazaki abdurrazaki a zantar da mu amma amarin shi ko ya karba daga ma'amari an yahya bin abi kasirin shi ma'amar ya karba daga yahya dan abi kasirin an ibrahim bin abdullahi bin qarid daga ibrahim dan abdullahi dan qarid an sa'id bin yazida daga sa'id dan yazida an rafi bin kadiji shi kuma ya karba daga sahabi rafi dan kadiji an annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma rafi dan kadiji ya karba daga annabi qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdara alhajimu wal mahjumu da wanda ya kafan wanzamin da wanda aka yi wa kafan inda suna azu inda mai wanda aka yi wa yana azu dukkan sun buɗe baki sun karya azumin su duk baki ɗaya to kaga a wannan wannan hadisi ma'ana mai azumi ba zai yi kaho ba wanzami ba zai mai azumi kaho ba qala abu isa wa fil babi an ali an karbi wannan daga sayyidina ali wa sa'ad wa shaddad bin aus da shaddad dan aus wa saubana da saubana wa usama bin zaid da usama dan zaid wa aisha da aisha wa ma'akil ibn sinani da ma'akil dan sinani wa yuqalu ibn yasari kila ana ce masa ma'akil dan yasari wa abi hurairata wa ibn abbas da abdullahi dan abbas wa abi musa da abu musa wa jilal da jilal wa sa'ad da sa'ad qala abu isa turmudi yace wa hadith rafi ibn khadij wannan hadisin na rafi dan khadij hadisin hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa zikira an faɗa an ahmad bin hanbalin daga ahmad dan hanbalin annahu qala ahmad dan hanbali ya ce asahhu shay'un mafi ingancin abu fi hazal babi a wannan babi na hana kaho a ciki in mutum yana azumi hadisu rafi ibn khadija wa bikira an aliyin an karba an faɗa daga sayyidina ali dan ali dan abdullahi ba sayyidina ali babba wancan ba annahu qala shi ali dan abdullahi din yace asahhu shay'un mafi ingancin abu fi hazal babi a wannan babi hadisu saubana hadisun saubana wa shaddadi bin ausi da anna ya haya bin abi kasirin dan ya haya dan abi kasirin rawa an abi kilabata ya karba daga abi kilabata hadisai ne hadisai guda biyu jami'an gaba daya hadisa saubana hadisun saubana wa hadisu shaddadi bin ausi da hadisun shaddadi dan ausi wa karkari ha mutane sun ki min ahlul ilmi daga malamai mai azumi ya yi ƙaho min ashabin nabi daga sahabban manzo Allah saboda wannan hadisi wa gairihim da wa'ansu su alhijama ta yin ƙaho da sa'ili hatta anna ba'da ashabin nabi har wa'ansu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ihtajama bil layl in dai lokacin azumi ne to da daddare yake yin ƙaho minhu abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari yana daga ciki wa bin umara da abdullahi dan umar wa bi hadha yaqulu ibnu mubarak dan mubaran ma yana kan wannan ala abu isa abu isa ya ce samitu ishaq bin mansur naji ishaq bin mansur ya kula yana cewa qala abdurrahman bin mahdi abdurrahman dan mahdi ya ce manihi tajama duk wanda ya kaho huwa sa'in yana azumi fa alaihi alqaba'u ya rama wannan azumi yanzu wannan azumi ya karye amma ya kara fashi ya rama sai dai in cutar saboda za a samu karan gwanye kaɗan in ya zama dole ne cutar ta yi zafi wanda dole sai an yi ƙafa qala istatuqu in cuta ta zama haka kuma azumin ma ai ya ajiye duk gabaki da qala ishaqu bin mansur ishaqu dan mansur yace fa haka za qala ahmad haka ahmad bin hanbali yace duk wanda ya kaho yana azumi ya rama wa ishaqu ishaqu ma yace duk wanda ya kaho yana azumi ya rama حدثنا الزعفري زعفري يزنتر دمو هكا قال زعفري يتي وقال الشافعي إمام الشافعي يتي قروي عن النبي أرويتو دقى النبي أنه اجتجمع ياي قهو إن وهو صائم ينا أزم وروي عن النبي أرويتو دقى النبي أنه قال النبي يتي أفطر الحاجم والمحجوم da wanda aka yi kafan da wanda ya kafan duk sun karya azumi wala alamu wahidan min hazainil hadisai misali ban san a cikin wannan hadisai ba wanne ne ya fi tabbata walauta wa ƙara julun yace da mutum dai zai bar azumi zai bar kafan kai ya yi alhijamata ya bar kafan wa huwa sa'imin yana azumi kana ahabu ilayya shi ya fi soyuwa a gare ni walau in ta jama sa'imin in ko mai azumin yayi in rashin lafiyan ta kai haka lam ara lam ara zalika an yusdirahu ban ga ya karya azumin sa ba saboda hadisi ya zo annabin yayi قال أبو إيسى هكذا كان قول الشافعي haka faɗin magana shafi yake bi bagadada lokacin da yake bagadada iraki haka fatawarsa take wa amma da misira amma da ya dawo misira mala ilar ruksati ya karɓi sauki ya ce tun da ga hadisi ya zo annabi ya ba cewa an karya azumi walam ya rabil hijamati da sa'in ba asin shafi bai ga wani laifi ba wa hatajja ya kafa hujja bi annan nabiyya ihta jama'a annabi ya yi kawo fi hajjatul wada'i hajjinsa ta ban kwana wa huwa muhrimu kuma yana harama da hajji babu ma ja'a babu abin da ya zo fir min rukhsat cikin an yi sauki fi zalika to kuma a iya kaho din amma dai kamar yadda wancan malamai suka faɗa in mutum ya bari ya fi sai dai in dole ce ta sa yayi da daddare حدثنا بشر بن هلال البصري بشر بن هلال البصري هذا تدمو حدثنا عبد الوارث بن سعيد عبد الوارث بن سعيد يزن تدمو حدثنا أيوب أيوب يزن تدمو عن إكرمة ده إكرمة عن ابن عباس عن كرادة عبد الله بن عباس قال عبد الله بن عباس إيه تجمع رسول الله النبي يايت أهو وهو محرم ينا حرم ده حج سائم كما ينا من عزم حدثنا أبو موسى حدثنا حدثنا أبو موسى حدثنا حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حبيب بن شهيد يا كرادة حبيب بن شهيد عن ميمون بن مهرانة يا كرادة ميمون بن مهرانة عن ابن عباس عن كرادة عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شوى النبي إيه تجمع يا يكفو وهو صائم ينام عزمي كما حج بنقانا kagan zuzan can hajjin ban kwana ƙarshen rayuwa ne to tun da yanzu an yi kila ya shafa wannan magana kila kuma yanzu annabi ya nuna akwai sauki a ciki wanda ya buƙaci ya yi wanda bai buƙaci ba ya bari haza hadisun hasan wannan hadisi ne kyakkyawa garibu bako daga wannan fuska inda waɗannan hadisai biyun ne wancan ya fi su ƙarfi amma ga wani mai ƙarfi irin nasa shi ma حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع يا بن تدمو حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس يا بن تدمو أن يزيد بن أبي زياد shi kuma ya karɓa daga yazid dan abi ziyadin an mikisamin shi kuma ya karɓa daga mikisamu an ibn abbas mikisamu ya karɓa daga abdullahi dan abbas annan nabiy sallallahu alaihi wasallama annan mai jira da amincin Allah tabbata a gare shi ihita jama yayi kaho fi ma baina makkah wal madinata a tsakanin makka da madina wa huwa muhrim yana mai harama da haji sa'imun kuma yana mai azumi qala abu isa turmudi yace wa fil babi a wannan babi an karɓa an abi sa'idin daga abi sa'idin wa jabirin da jabir wa anas qala abu isa turmudi yace hadisi ibnu abbas wannan hadisi na abdullahi dan abbas hadisun hasanun sahih hadisi ne kyakkyawa ingantacce dan haka shafi'i yace dukkan hadisan guda biyu ƙarfi ne da su mun rasa wanne wanne ya tabbatar da wani to dan haka cewa mutum yayi azumin sa bai kare ba in ya ki shi kenan وقد ذهب بعض أهل العلم بعض malamai sun tafi min ashabin nabi cikin sahabban annabi wa gairihim da waninsu ila hadha alhadith wa in sun bi wannan hadisi wa lam yaraw bil hijamati lis sa'imi ba'san basu ga kaho ga mai azumi wani laifi ne ba wa wa qawlu sufyan as-sauri sufyan as-sauri yana kan wannan wa malik bin anas mazhaba imam malik ma tana kan wannan kaho ba komai wa shafi'i da imam shafi'i wayansu kuma sun bi wancan wayansu ba za a yi ba to irin wannan yake kawo ka ga saɓani akan wani hukunci a cikin addini to in dai mutum yana da wani abu a hannunsa wata hujja a hannunsa kuma ta zama mai ƙarfi da ya rike ta ba ka da damar ka ce nasa ba shi da kyau kai naka ne mai kyau shi ma yanzu ga wayannan hadisai guda biyu dukkan su ingantattu ne imam malik da sufyanu sauri da shafi'i sun ɗau wannan ayyukahu ga su ahmadu bin hanbali da wasu ce in mutum ya ma azumin sa ya karye sai ya rama kaga duk mutum shehu abdullahi ya ce in dai malamai ne suka faɗa abin duk wanda mutum ya ɗauka shikenan ya yi ba wani zancen cewa nawa ne yana da kyau ko nawa saboda ga hujjojinsu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam alhadi ila sadiqa mustaqim ala subhana rabbika alhamdulillahi rabbil alamin ilimi da duk zai na alikan zikara duk ga